وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل كراتم نشأ من اللتابي ما لن يتي فصل الصلاة المفروضة خمسة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولكل واحدة منها وقتان اختياري وضروري wannan fasli zai magana ne akan salloli na farilla cewa sallolin farilla guda biyar ne akwai azhar akwai la'asar akwai magriba akwai isha akwai as-subhu ita ce salatin sallan asuba malam yace wali kulli wahidatin min kowace ɗaya daga cikin waɗannan salloli biyar waqtani tana da lokaci guda biyu ikhtiyariyun wa daruriyun lokaci na zabi da kuma lokaci na larura lokaci na zabi shine lokaci mai fadi lokaci na larura kuma shine lokacin da ya mace babu abin da ya rage daga sallar nan sai dan lokaci dan hikin nan dan kaɗan sai za ake ce mai baruri saboda me ala tilas dole ne mutum wannan lokaci ya mazai sauki farillan da Allah subhanahu wa ta'ala dora wannan kuma lokaci ne na zaɓi kana da zaɓin kai farko kana da zaɓi kai tsakiya akwai dai sauran lokaci duk inda ka afkar da sallah cikin waqtul ikhtiyari to cikin lokaci kai sallah sai dai wanda ya yi da farko din nan ya fi ka lada da falala a wurin Allah subhanahu wataala malam yace bal ikhtiyari to lokaci na zaɓi للظهر كصلى الظهر من زوال الشمس تن دغا غشي ورانا لوكacin da rana ta kauce ta gushe daga tsakiyar sama li akhiril qamati har zuwa karshen tsawon mutum har lokacin inda innuwan mutum ta kai tsawon shi suka ce bayan an hidda innuwan azzawali zillul zawali innuwan gushewar rana idan ya zamanto a wannan lokacin da rana ta bushe akwai inuwa akwai wajajen da lokacin da rana za ta kaucewa daga tsakiyar sama babu inuwa ga mutum babu inuwa ga komi a waɗansu wurare domin allah subhanahu wata'ala duniyar nan ya yi ta kashi-kashi akwai mu da ke cikin tsananin zafi cikin sahara ko mutanen da suke cikin a yake ce mai kurmi mutanen da suke cikin kurmi karkacewa ranar mu da tasu ba dai bane mu galibi duk lokacin da rana za ta karkacewa akwai zillul zawal akwai inuwa wannan lokacin ya kaɗan saka koda takalman kare diddigen ka ya ɗan yi to haka da to wasu wajajen lokacin da rana za ta karkacewa za ka ga kai ne ke tsaye ga wani gadi ba kasan ka babu komi inuwa ka tana can ciki ba ta hito ba to malamai suka ce wato sallar zuwar lokacin ta za a ji da ya har lokacin da inuwarka ta kai tsawo ƙarshen tsawonka ta kai ƙarshen tsawo mana ba ta ƙara ba ga tsawonka to duk lokacin ikhtiyari ne wannan wa huwa awwal waqtil asri shine wargon lokacin sallar la'asar mun gane ko wa akhiruhu karshen shi shi kuma al-ikhtiyari din ila sirar shams ya shiga baruri ke har lokacin fatsa-fatsan rana lokacin da za ta yin fatsa-fatsi har wannan lokacin kana cikin lokaci na laruri na sallan asar ko kuma lokacin laruri na sallan la'asar walil maghribi magariba kuma tana da bi gurubi kursi shams da waduwan kaskon rana ko kuma da bacewan kaskon rana shine kurs mun gane ko wannan kaskon na ta shirgin cima alkurs wa huwa mubayyan shi kuma abin matsewa ne shiwa shi lokacin sallar magariba abin matsewa ne ghairu mumtajjin ba abun mikewa bane baya da tsawo baya da fadi matsatse ne bi qadri fi'liha ko yuqaddaru bil fi'li ana kaddara ta da ai ana kaddara shi da aikata ta ba da tahsili shurutiha bayan samar da sharuɗan ita sallar magriba na tsarki na kabas ko kuma tsarki na hadisi da abin da ya kama da wannan da riya laura da kallon alkibla da abin da ya kama da wannan sharuɗan sallah dai bayan cikarsu bayan tabbatar da su to ana kaddara lokacin magariba da aikata ita magariba inda an gari ta lokacin da ya gari ikhtiyarinta ya gari za a shiga laruri ne in ji malamu mun gane ko walil isha'i sannan isha'i kuma tana da min ghaibubati shafaqil ahmar daga bacewan shafaqi ja ila thuluthil layl awwal har zuwa sulusin dare na farko wali subhi sallan asuba kuma tana da min tulu'il fajri daga bullowa daga ketowa alfijir as-sadiq alfijir na gaskiya mai gaskiya للإسفار الأعلى حرزوا حزكي ما في دوكاكا وانده يكي دقاوا سوسي يبين كوئنا الفجر كشي بيوني أما يدى الفشي يبياني أقوى الفجر الكذوب وأقوى الفجر الصادق أقوى الفجر نقسيا أقوى الفجر وانده يكي نكرياني والفجر نقسيا شيني وانده يكي الصلاة أوليش شيني وانده يكي هذا بيه cin abinci ga mai sahur saboda alfijir ya keto wani baruri na larura kuma lokacin sallan asuba na larura lissobai ga sallan asuba min al-isfari ala daga haske mafi daukaka ila kulo shamsi har zuwa bullawar rana ma'ana so da yawa za ka ga mutum ya yi kwana wasu mutane abinda suke kallo sallah an baka yi da cikin jam'i ba turan ko ne jam'i ba lalar shi daban kuma hukuncin shi daban lokacin sallah hukuncin shi daban in ka yi sallah bayan gari sallan jama'a ko da da minti talatin ne banda magariba wato duk cikin lokaci ka yi sallah kan lokaci ba ranka sallah ba kai ana rankon sallah in lokacin da ya yi ta sai a ranka ta amma ciki ka yi sallah kan lokaci abinda ba ka da ba ka da ladan jama'a ladan jama'a da suka taru a cikin masallaci wannan ba ka samu shi ne kawai bambanci saboda haka in mutum ya yi kwana bayan sallah a abin nan cikin dare ko da yake barkawa an ƙari sallah da wajen minti ashirin rana yanzu ba ta hito ba har yanzu kana cikin lokacin sallah masu ba za a baka ladan mutumin da ya sallah can da farko amma inda za ku bambanta da kai da shi wurin falalai wurin falalan ya tashi da farko ya yi kai kuma abinda ya na ga uzuri ne uzuri ne mana duk wanda kwana ya dauke shi ko da ma lokacin sallah ya yi sai ya asara ba ba asara da shi domin yana cikin uzuri mai laifi shi ne mutumin da yana kallo har lokaci ya yi amma kana kwana to ya za ka yi ka tashi duk wanda ya manzala sallallahu alaihi wasallam duk wanda kwana ya dauke shi to idan ya tashi ya yi sallah wannan lokacin da ya sallah shi ne lokacin sallah shi kuma babu kafara gare shi bai yi laifi ba saboda ba shi hana kan shi sallah ba kwana uzuri ne daga cikin uzurrika ko kwana yana sa ka yi mafarkin kana zagin addini kana cuta addini kana yaudara duk cikin mawarki amma zai rubuta ma laifi yana daga cikin wanda aka ɗauke ma alƙalam rufe alƙalamu an talata yana cikinsu mai kwana har sai ya tashi tsara kenan baka da laifi malam ya ce wali gobri sallan azhar kuma tana da min awwali waqti al-asr al-mukhtar tun daga farkon lokacin sallar la'asar zababe ila ghurubi qursu shamsi har zuwa bacewan kaskon rana wannan shine laruri na sallar bi azhar walil asr la'asar kuma tana da min al-isfirari tun daga fasafasar rana ila waqtil ghurubi har zuwa lokacin waduwar rana walil maghribi magariba kuma tana da lokaci min al faraghi minha daga lokacin da aka kare ta ila tulu'il fajr har zuwa kullum wal fajr duk magariba ce walil isha sallan isha'i kuma tana da min akhiri thuluthil layl al awwal tun daga karshen sulusin dare na farko ila tulu'il fajr har zuwa ketowa al fajr daga cikin lokacin me muke cikin lokacin sallan isha'i na larura amma mun gane wannan ko tambihun malai ce ga wata fadakarwa man akhara salata duk wanda ya jinkirtar da sallah ila alwaqti daruri har zuwa lokaci na larura min ghairi udrin ba tare da wani uzuri ba atim yayi zunubi yayi laifi mun gane mana duk wanda ya jinkirtar da sallah har sai da ya zamanto babu abin da rage daga lokacin sallar nan sai gwargwadon sallah raka'a uku ko raka'a biyu gwargwadon dai sallar da zaka yi to mutum ya yi ne malaikin bai hana Allah subhanahu wataala ya baka lada akwai lada ta sallah kuma akwai zunubin jinkiri har wannan lokaci saboda baka da wani hamzari amma akwai hamzari Allah subhanahu wata'ala zai baka lada kamar mutumin da yi ta can warko in ka yi kwana ka tashi ko kamanci mutum ya mance da sallah mantuwa uzuri ne ko rashin lahiya lokacin da lokacin sallah ya shigo baka lahiya sai can kusan karshen shi ka samu lahiya ka samu damar kai sallah za a baka lada da kai da wanda yake lahiya ya sallah kan lokaci da farko wal'uzuru ma na yace abin da ake ce ma hamzari da uzuri alhair shine jinin al'ada kina in mace ta jirgin da sallah saboda jinin da ya zo mata na al'ada mun gane ko kahin lokaci ta da yan mintuttuka kaɗan jinin ya ɗauki kaga ba ta jinkirta da gangan bane ta jinkirta saboda hamzarin da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ta da shi wannifasu da kuma jinin wato haihuwa walkufru kafirci ma uzuri ne daga cikin uzurruka ma'ana mutum ne yake kafiri wato har yanzu misali mai sallan magariba makafiri ne sai musulunta tab da lokacin magariba ya hita saura kaɗan ya sai musulunta Allah ba zai kama shi da layin jikiri ba saboda me saboda yana da hamzari da uzuri na me na kafiri ne shi wasu ba da kuma kurciya kurciya ma kurciya ne daga cikin menene uzurruka ne mana yaren ta kakasun cewa mutum yaro ne wal jununu da kuma hauka shi ma uzuri ne wal igma da kuma somewa wannan da bacci wani siyano da kuma mantuwa duka waɗannan su ake ce mahuzi banda su babu wani huzi mun gani babu wani aiki da za a kai ka ce uzuri ne amma balaguro ba uzuri ba ne me yasa ba wani shi nan ba yawwa bambancin su kenan amma aiki aiki ba zai taba zamantowa ba da aikin da yake son ya ka kana jinkirtar da sallah har sai lokacin ta ya to ya kamata ka roki Allah raba ka da shi to abin da zaka samu wurin aikin nan in za a zan kima salar na jikka 500 ko 700 ko miliyan 1 abin da zaka samu na sallar la'asar din ya fi shi amma in jinkiri ba mai yawa bane misali a zahar ba a sako ku daga wurin aiki sai kare hutu kaga cikin lokaci kana kai sallar ka saboda har yanzu akwai lokaci mai yawa kayan lokacin sallah a tsare ko bayan la'asa kare biyar ake ciki haka har yanzu dai akwai lokacin da zaka tsaya kai ka yi sallar la'asar wannan kuzuri idan bai jinkirta maka sallah har ta kai dab da lokaci ya taba maka laifi su wannan abin da ake kallo shi mai maslaha in akwai maslaha ta addini babu da ciki in akwai unwani da gyara ga musulunci ba laifi ba ma ya zaman to babu wani abu babu wata fa'ida da za ta dawo ga musulmi to ya kamata mutum ya neman mahita daga wannan aiki wadda abin da ya zama to ba maslaha bane ga al'ummar musulmi kenan babu alheri ga shi alherin shi dan kaɗan ne sharri ya yi yawa sadaka sai mutum ya kokarin rabuwa da irin wannan aiki faslun wani fasli ma ne ya ce ya ji wa alal mukallaf yana wajaba akan bawa qada'u ma fatahu min as-salawat ranka abin da ya kubce mai na salloli dole ne al-mafrudati waɗanda aka farlanta mu murattabatan yayi su a jere fi ayi waktin kana cikin kowane irin lokaci ya zama to in za yin su to ya jera su ras jera su ras din nan wajibi ne ranka su wajibi ne kuma a yi su jere wata tawar kuce ba sai ka fara da ita sannan mai bi mata sannan mai bi mata sannan wata cikin kowane lokaci ka tashi rankon sallah wajibi ne cikin kowane lokaci da lokacin da aka hana sallah da lokacin da ba hana sallah ba wajibi ne bayan la'asar in ana bin ka sallah sai ka ranka bayan sallan asuba ana bin ka sallah sai ka ranka duk lokacin da aka hana salloli saboda Allah na bin ka bashin wannan sallar sai ka sauke wannan bashin da Allah ya wa yajibu yana wajaba tartibul hadiratayn jerata masu lokaci guda biyu al mushtarikatayn masu tarayya da juna fil waqti a cikin lokaci kamar magariba da isha'i wajibi ne a jiranta waɗannan sallolin guda biyu wacce za a ware yi sannan wace za a yin magariba sannan a yi sannan isha'i fa in qala fa malam yace to ummatin ya saba ya ware yi isha'i sannan yayi magariba a adat tsaniyata abadan ta biyun ya sake ta ita ta bidin da kamera da farko sai ka sake yin ta amma ita wannan ta farkon da kamera ta biyu sai ka bar ta ta yi amma kuma sai ka yi ita wannan ta biyun da ma'ana ana bin kai shayi da magriba sai ka ware yin shayi sannan magriba to ma da yace shayi sai ka sake amma ita magribar ta yi ko da jinkirta ta kai daga baya ka yi ta to ita ta yi sai zamanto in ka sake yin sha'in kamera ta ita ce farko kenan shine malam fa in khalafa in ya saba ma jeran tawa din nan a'ada sai ya sake sallar shi as-saniyata tabiyun abadan har abada ma'ana ba ta yi ba sai ya sake ta tsawon rayuwar shi Allah na bin shi wannan sallar wa yajibu taqdimul fawaid ala al-hadira sallolin da suka kubce wajibi ne a gabatar da su akan sallolin da suka halartu yanzu in ana bin ka azhar da la'asar da isha'i ga magariba ta yi kaga da yalo magariba ga nishani kai to wajibi ne ka gabatar da mi sallolin da suka kumce din nan akan ishani sai ka ware yin wadancan sannan kai sallan al-isha mun gane wannan wa in kharaja waqtul hadira idan lokacin mai halartowa din ya ita ko da ya ita ita wannan mai halartowa din ko da lokacin ya ita in jima'a to za ka jinkirtar da ita malam ta ji amma ga sharadi matukar dai bata karu ba ala samti salawatin akan salloli guda biyar ba lauci fa in zadat alayha idan ta karu akan ta ala ahadil qawlayn akan ɗayan maganganu guda biyu al-mashhurai waɗanda suke mashhurai aw ala al-arba'i ko kuma akan ta karu akan wato salloli guda hudu alal mashhuril asar akan wani zancen wanda ya shahara kuma khuddimat hadira mai halarta hadin wanda lokacin da ya zo yanzu sai a gabatar da ita idza daqa waqtuha in lokacin ta ya mace sai a ware yin ta sannan ayi sannan ayi waɗancan waɗanda suka kubce din mana ana bin ka salloli biyar daidai to sai ka ware sannan ka yi sannan bai sallah mai halartowa amma in suka karu in suka kai sallah shida ake bin ka sallah bakwai takwas tara goma ake bin ka sallah kwana biyu ko kwana ɗaya ake bin ka ko kwana uku to sai yanzu in isha'i ta yi ta za ta ware sannan su kai ta kawo su kai ta kawo su aka kare mun gane kowane lokaci amma mutane suna nan sai gana bin mutum sallah wai sai in lokacin sallah ya zo yayi ya yi rasu mana na banka sallah biyar in azawar ta yi sai kai daya sai kai azawar tun da ake banka jiya kuma yin la'asar sai sai kai la'asar don sannan ka yi mai lokaci haka za haka mutane suke kuma gabe su ake da niyya duka in kai wannan kai wannan kai wannan shike sai zama da ita fi ayyu waqtin kana cikin kowane irin lokaci ka zuci kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk wanda ya kwana daga sallah ko ya bance ta to ya sallace ta in ya tuna ba ta da wani lokaci sai wannan wannan shine dalilin da yake nuna cewa sallolin da suka kumce ma za ka yi su ko lokacin da ka tuno su za ka yi su ba wai za ka jinkirta sai lokacin irin su ya shigo kai ba ka yi ɗaya ka yi biyu ka yi uku a wannan sabanin sunna ne wa man zakara fa'idatan duk wanda ya tuna sallar da ta kumce mai fi waqtiyatin a cikin sallar da take da lokaci yana cikin mana yanzu misali aka kira sallar isha'i kana cikin sallar isha'i sai ka tuna ba kai magariba ba shine wa man zakara fa'idatan fi waqtiya wanda ya tuna sallar da ta kumce mai a cikin sallar da take da lokaci yanzu yaya za a yi mala yace ya ji tartibu a ma'a jeran ta tare da ita wajibi ne ma'ana sai ya fara kawo wacce ta tawarbar sannan wannan fa in kana fazzan idan mutum ya zamanto shi kadai ne ma'ana shi kadai yake sallar shi ba ma mu bane ba biyar liman yake ba malam ya qa'a malam ya aqid raka'atan matukar dai bai kulla raka'a ba biwaɗi ya dai da aza hannuwan shi guda biyu ala rukbatayya akan gwiwoyin shi guda biyu shi ake ce makulluwar raka'a ana duk wanda yake tsaye kuma ya duka ya ruku'i to ya kulla raka'a ke domin duk wanda ya samu ruku'i cikin sallah ya samu ya samu sallah duk wanda ruku'i ya kubce mai kuma kenan da an yi ruku'i shi kenan an samu raka'a shine biwaɗi ya dai da aza hannuwan shi guda biyu a laruku ba zai yi a kan gwiwoyin shi matukar dai bai yi haka nan ba in ya kasance shi kadai ne fa ina kada in ya kulla ta ita raka a din don ma ilaiha ukra to sai sai tattaro wata raka'a ya kara wata raka'a zuwa gare ta ita wannan raka'a da yi bai sallami sallah wa kharaja sai ta daga sallah an shaf'in daga shaf'i ma'ana in mutum ɗaya ne ke sallah ya tuna yana cikin sallah sai ya tuna sallar da ta wuce bai yi ba shi kadai in ji malam hukuncin mutum da yake magana to in ya kasance bai kulla raka'a ba kawai shi kenan sai ya tsaya sai ya saki wannan sallar ya sake ta da niyan sallar da bai yi ba in bai kulla ba kenan amma mala yace in ya kulla ya riga ya ruku sai dai ruku ya tuna shi sallar da wuce bai ba to ya zai mala yace to sai ya yi wannan raka'a kuma sai ya karo wata raka'a ya sallar ya zama to nafila ce waccan da ta farko dole sai ya yi sai ya fara da ita mun gane wa in kana imaman idan ya zama to limami ne yake ba mutane sallah ba sai ya tuna ashe ana ban shi sallar da ta wuce bai yi ba kafa kawai sai ya yanke sallar sai ya daga cikin sallah sai ya jawo wani ya sashi yake wala ya staklifu malam ya ce ba zai sa wani khalifa ba kuma wa ya fi zalika wannan zai ta yi li salatin ma'amumi daga sallar sauran mutane baki daya saboda kenan idan liman ne ya tana kawai shi kenan ma'ana sallar duka ta lalace duka sallar baki ta lalace sallar shi ta lalace ta mamu ma ta lalace sai su mamu su sake ikama wani shiga gabai ba su sallah saboda liman zai ta yi zai je rankon sallar da ake mishi wa in kana ma'muman idan ya zamanto mamu ne ya tuna cewa akwai sallar da ake mishi bai yi ba kuma ga cikin wata sallah ta ma dama imami sai shuɗe tare da limamin shi zai shuɗe tare da liman kawai ya bi liman fa idza faraga idan liman ya kare sallah sallah sai ya sallaci manasiya abinda ya manta thumma yu'idu sannan ya sake maimaita ma sallah abinda ya sallata ma al-imami tare da liman fil waqti a cikin lokaci fa in kanat juma'atan idan sallar ta zamanto juma'a ce sallaha buhran sai sallace ta azhar ta zama na fila gare shi mun gane wannan ku tambihu ne mala ya ce fadakarwa sayati zai zo nan gaba an na akdar raka'ati cewa kulla raka'a in dabnil kasimi a wurin malam dan kasim bi raf'ir ra'si da dago kai ne minar ruku'i daga ruku'i illa fi masaila sai cikin waɗansu matsaloli mazkura waɗanda aka ambata fil mutawwalati a cikin littattafai manya-manya masu tsawo masu tsawon bayani mun gane ko ma'ana akwai sabani a tsakanin malamai waɗansu malamai suna ganin in ka riga ka rike gwiwoyin ka kai ruku'i to ruku'i ya kullu wasu kuma suka ce a sai in ka dago kanka ma'ana dai matsala ce kawai suriya kusan da abu guda ne alimun suna shi ne haka za a musu bayani zai musu zai masu bayani cewa ana mashi sallah hukunci kuma ya tabbata cewa wanda yake limanci ya tuna bai sallah ba sallar shi ta baci ta sauran ma ka amince muna magana ne akan malikiya muna magana ne akan malikiya kun ba musu mai ta daga malikiya nan muna so mu gane maliki man ba haka ba ko maganganu da yawa ko maganganu da yawa amma dai muna son mu bi don malikiya muke su kuma so muke mu gwadi a kurakurai ba da dai matsaloli ne na fikiyo matsaloli na ishtihadi tsakanin malamai kamata mu yi su ma da dalilan su kowa na da dalilin da ya rike shi kuma tantance abubuwa da ba bambance su da wasu abubuwa ba ko ina ake yin shi ba dan koyo ba a mai wannan abu sai a sa mutuncin malamai su zube ga idanun shi ko ba haka nan ba nan wani ya taba cewa mai iziya makiyin sunna ne nan wata rana ba ne cin mai iziya makiyin sunna ne wata sunna yake kiya da kaga da irin waɗannan ne wannan bayanin bai dace ba a yin baka mai addu'a ba kuskuren da ya Allah ya yi mai sai ka kyale baki a kokarin da ya kai ba kai shi ga ya yi iziyan sama ga shekara ɗari ana ta karanta ta ko shi kuma yanzu bayan wannan bayanin da ya da ya ce mai iya wakil suna da wasu da yawa sun manci shi nan to bai ce dole shi iyaka abin da ya fahimta ke Allah kuma ta'ala haka nan bai kama mutum da abin da bai gane abin da ka gane shi ne Allah zai mahukunci ka yi aiki da shi kuma bai shi ne kawai na'am wannan kenan sallah ce abin nan arwalla ta kare kaga an jawo to arwalla ce arwalla ta kare dama wani ake sawa amma shi kuma wannan dama sallar da kai ba ita ce sallar da kake yi ba ita ce kamata a duka ba shi yasa ta ka ta lalace ta kowa ma ta lalace ka gane akwai bambanci tsakaninsu yawwa sai ka sa wani ka jawo wani ka sa dukkanin mai hankali shi yasa ake son masu hankali su tsaya wurin kusa da liman saboda in an jawo su ba su wuce gita ko wani wani in ka jawo ya tsoro zai shi kuma mutane na karambani zai zo bayan liman su yi wani aka ce an taɓa jawo shi bayan liman ya sallame yake ya jawo shi ya ce wallahi da musulmi ba ne wallahi ba abin da ne su ne ki ko wani mala'ika ne ko maliman ne ko wadaki ake son masu hankali don an jawo su sun san dama mai yawa da cikin sallah kawai ci gaba da shi faslu mala ya ce fasli ya harumu alaihi salatu nafli sallan nafila tana haramta a kan shi shi wa wa shi shi ake magana ana magana kan mukallafi ko? kan mukallafi ba da yake magana ta ya haruma alai salatun nafli inda tono shamsi sallan nafila tana haramta a kan shi a wurin ketowar a wurin hitowar rana lokacin da rana ta hito ba a sallah ma'ana lokacin da take kadarin roke din ta dan dago kowa na iya kallon ta ba haske din nan ba a sallah na lokaci saboda sallah wannan lokaci kwaikwayon mushrikai ne masu bautar rana sai za ke so sai ta dago ta yi haske ta yi sama baki daya wannan lokaci sai ka yi sai ka fara sallamin wallaha ko kuma wata sallah da sai ka bada wannan wa inda gurubi haka ma wurin waduwar rana ba a lokacin da take sunkuyawa din nan gata nan za ta waduwa nan ma ba a saboda wannan ma kwaikwayon sallar mushrikai ne masu bautar rana suna waduwa su yi sujada ga rana in za ta waduwa haka ma in ta hito suna waduwa su gaida saboda kwaikwayon su ya kaci kakkai kai wa inda khutbatil jumu'a haka ma wurin hudubar jumu'a a wurin hudubar jumu'a nan ma yana zamanto a ramin gari shi sannan nafila a malikiyanci wa inda dhiqil waqti haka ma wurin matsewar lokaci lokacin da lokaci ya mace babu wani lokaci lokacin da ka yi sallah wannan nafila karshen ta lokaci ta ba to lokacin haramun ne ka yi ne nafila sai dai ka yi sallan farilla au ba da kurujihi ko kuma bayan hitar lokacin ma baki ɗaya lokaci ya ce kuma ana bin ka farilla ka ce ka yi nafila a lokacin ba a yin sallar nafila sai ta farilla liman alayhi fard ga wanda ake bin shi sallar farilla to ba zai nafila ba wa yukrahu ana karhanta yin sallah ba da tsoro alfajiri bayan ketowar alfijir ila an tartafi a shamsu har lokacin da rana za ta daga kai da rumhin daidai da mi tsawon mashi wa ba da fardil asiri haka ma bayan sallar la'asar bayan farillar la'asar makruhi ne mutum ya salla ila an tusallal magribu har a sallaci magriba waɗannan abubuwa da kurda malikiya na hanawa malikiya ba wai ba su yarda da hadisi ba hadisin da ya ce a yi sallan nafila idan liman na hudu ba sun yarda da shi sun yi imani da manzo Allah ya faɗi shi amma suna haramta sallah na lokaci saboda saddin zari'a saboda tara banna da fitina saboda hana mutane daga abinda manzo Allah ya ce ayi zuwa ga abinda manzo Allah bai ce ayi yan so da yawa za ka ga lima ya tashi yana wadda ba mutum kowanne na cikin masallaci zai ga tashi yana nafila ko ba yi to kaga wannan nafila haramun manzo Allah ya hana in ka shigo masallaci ne ba za ka zanna ba sai ka yi ko in ka shigo cikin masallaci ana hudu ba amma kana cikin masallaci zanna liman shigo kuma sai ka tashi kai nafila kaga wannan tashin da kai haramun ne wancan kuma sunna ne malikiya sun hana wancan saboda irin haka na kai haka ta faru ga ta tana faruwa kuma sun hana a yi sallan nafila bayan sallan la'asar har sai bayan magariba saboda mi saboda tsoron mi sauran mutum ya tashi na fila lokacin kiran sallan magariba bai yi ba ai hadisi ya zo manzo Allah ya sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha to wannan umarni da manzala sallallahu alaihi wasallam malikiya sun yarda da shi amma me yasa suka hana saddin zari'a ne saboda wani in ya dubi yamma ya ga rana ga ta ta kamar ta bace ita kuma bata bace ba yana iya yin sallah ko manzo Allah yana sallah wannan lokacin in bayan an kira sallar magariba shi ne aka ce kai sallah to wani yana iya kaya a kira sallar magariba bayan wanda suke abin da aka hana shi ba su waɗannan hadisai suna da fassara da malikiya suke masu suna hanawa domin me kada ji aikata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aikata shi saboda wanda yace aikata din wa inda adanil juma'a haka ma wurin kiran sallar juma'a ba a yin nafila lil jalisi ga mutumin da yake zanne cikin masallaci haka zana kiran sallah kawai tashi nafila wa ba da fardil jumu'ati haka ma bayan sallar juma'a bayan kare sallar juma'a makaruhi ne mutum ya yi nafila fi musalla a cikin wurinta da aka sallace ta ita juma'a a cikin masallaci ko inda aka yi ta in masallaci ne in ma yili ne mutane suka haɗu suka yi juma'a to a wannan wurin ba ka yin sallar nafila Ma'ana kana iya yi in ka ta gidanka in ka ta shagon in ka ta wurin zamanka amma cikin masallaci ba wala tukrahu ba a karhanta nafila inda waqtil istiwa'i a wurin lokacin daidaituwa lokacin daidaituwa mi ha lokacin daidaituwa mi rana ko mi lokacin da rana ta daidaitu tsakiyar sama kayan taɗi da karkacewa mun gani wannan lokacin ma ba nan ba makaruhi ba ne na ya halitta ne saboda waɗannan abubuwa a duka suna da dalilai da malikiya suka jingina gare su kuma haka ne akwai abubuwa da yawa da manzalar sallallahu alaihi wasallam mun sha wani nan manzalar ya hana su kuma wani lokaci manzalar sai shar'anta su kamar zaman iqa'in nan da ake tsakanin sujada ta farko da ta biyu wannan yake ba mutane damar har ma zaman tayya su mai irin wannan zaman shi kuma zaman tayya manzo Allah ya hana shi yasa ma malikiya tun da hutu ba su karanta mutum saboda me fada mutane su yi wannan shi zai sa su yi wanda manzo Allah ya hana kisa su suka ce ma makruhi ne ka ayi tare da jasunna ta zo da shi amma barin mutane su aikata wannan zai kai su aikata haramun inda manzo Allah ya nuna gare shi kaga shi sunna ne kuma kai ka ji ka aikata haramun ya ke nan Allah ya hana irin wannan zaman cikin sallah saboda haka muke tsayayya muna wani lokaci sai mu ta bayanin ba sai mun kawo abubuwan da suka warware ba kuma suna da fassararsu kuma nan ba wurin bayanin fassarar waɗannan abubuwan ba amma ana tsaya ana tsaya sannu sannu wata rana za a yin bayani aka yi nisa aka yi nisa kowa kan shi ya kwari ga fahimtar littattafan sai a yi waɗannan bayanan in an yi kowa zai gane ko ba haka ba kwaya abubuwa da yawa ma waɗa mutum saboda hankalin shi bai kai ba wallahi yana ce wa malamin dan bid'a ne yana ce malamin ma ba ya ƙara zuwa karatu wurin shi ko ba haka nan ba malam abokar gumi Allah ji kan shi da dadewa mutane ba su da karatu suna ta hayaniya aka tambaye shi wai in aka daura aure aka yi salatul fati auren yayi ce aure yayi malami ne ko limami ya daura aure sai ce ai fatiha da salatul fati wannan auren auren bid'a ne ko auren sunna ne ce auren sunna mutane da yawa suka ce ba su kara bin sunna ya za a ce ai salatul fati ga aure na sunna amma da kansu bayan ya rasu suka nina suka yi karatu suka gane a yankan bayan kara dauran aure in aka ce wani mijin wance wance mata wani ce sadaki ya shaidu shi kenan addu'a dama na an ga dama ce ai in aka watse daga na aure ya yi saboda ba salatin fati ba da take da ma'ana mai kyawu ko bebul aka karanta na kirista bayan daura aure ya yi bayan ta da daura za ka za ka bude bibul an karanta kuri yayi su da kansu ka gani saboda haka kenan akwai matsala ba kowane bayani ake dokawa ma mutum ba amma an kani na kai hankali in aka gaya wa sai ka gaya haka ko ba haka nan bane wallahu ta'ala ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na'am sunna ce sai ta dago mana da sai bayan ta yi haske ta dago ake lokacin da take jadin nan ga ta nan tana baki bakin fitowarta ta dago duka ba haramun ne wannan lokacin amma in ta riga ta daga ta ware yin haske mutum bai kallanta a lokacin ake yin sallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين